بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata tara ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي كن سركي مي ساكيا دا الخير إن با من تابا مالن يا فار شيغا أما بي شيغا تسندم wajen mai da martani ga abubuwan da wannan mutum ya biya rubuta domin ɓatanci ga musulunci ba sai dai mala ya ce ya kamata a bayyana wane ne marubucin wannan littafin kun fahimci wannan da kyau to malam ya bayyana mana cewa mutum ne makareci sannan kuma mutum ne wanda yake mai jiji da kai shi ya isa shi ne ya cancanta shi ne mai kaza kun gani a inda malayi mana bayani dangane da irin cika bakin da yi na tafiya aikin hajjin shi kuma da duk wanda suka hada a hanya wai sun shi yake ba ɗan ƙarami ba har ma ana ta neman lamban da za a rika saduwa da shi kuma ya ce shi ɗin nan fa ba ƙaramin shahararre ba ne wanda an san shi a kowane saƙo da kowane lungu ba a garinsu kaɗai ba har garuruwan da ke makotansu ma kai ba nan ba matafiya ma suna cin birki saboda su saurari jawabin shi su ma in sun tafi garuruwansu sai su sansani suna cin kasuwa na abin da suka jiyo daga wajen shi sannan ma amma ba da bushara cewa yana ɗaya daga cikin na hannun daman sahibin zaman ci wannan ya taimaka mai wajen ƙara ɗaukaka da buwaya da burin ƙasa jama'a duk mai daraja ku ya kamata masu hankali tsaya sani shi bai faɗin yana da daraja kun gani ya ke gane yana da daraja mutane ke faɗi kun gani sannan mai daraja wanda yake ɗaukaka yake da matsayi to shi bai ƙoƙarin nuna wane bai da matsayi da ɗaukaka don shi gina nashi bai haka saboda wannan buwayan ta Allah ce shi sa ce lillahi li'izzatu wal rasulihi wal mu'minina ba wani wanda zai makan shi kuma ba wani wanda zai ma wani Allah ne yake yi kawai in ka yadda za ka iya makanka kayi tarayya da Allah in kuma kana ganin wasu gayyansu maza ne ko mata ne ko duka za su yi maka to ko duka kun haɗu kun yi tarayya da Allah kun ga wannan da kyau ko wanda wannan tarayya ga Allah ba zai kai mutum zuwa ga turba ta kwarai ba sai dai kawai turba na rushewa gaba ɗaya Allah ya sauwaka to kun ji wani bangare na cika bakin shi to sai malin ya ce fa hazihi ba'd aqwal al muallif wannan wasu bangare ne na fi hadisihi an nafsihi da yake bada labarin kanshi shi kwararre ne shi ya iya shi malami ne shi mai fasaha ne shi mai kaza ne yake ta faɗin abubuwa ga su dai ga irinsu wa tazkiyatihi laha da kuma irin yanda yake tsarkake kanshi mala ya ce wakafa bi zalika madahan firrajili ya isa mutum ya zama in ya kasance mai yaban kanshi ya zama na ƙasan fidinihi wannan yaban yana iya kai shi zuwa gama hata na ƙasa ga addinin shi wa ilmihi da kuma na ƙasa dangane da abin da ya shafi ilimin shi wa aƙalihi da kuma na ƙasa a kan abin da ya shafa ta hankalin shi kenan kun kalli waɗannan abubuwa mai yaban kanshi da nuna shi ya isa shi ya kai to wannan yana nuna cewa gaba ɗaya da kiki ne a cikin harkan addini da ilimi mun gano wannan bai da addini bai da ilimi sannan bai da hankali ka jira inda gaske ne abin da kake faɗin jama'a za su gani kuma za su yaba mun gano wannan da kyau ko shi sa Allah ya ce quli imalu ku yi aiki fasayarallahu amalakum Allah zai ga aikin wa rasuluhu manzo Allah zai ga aikin wal mu'minuna ba dai mutane kuke son su taru gaban ku su yaba ba Allah zai sa mutane su haka amma ku yi aikin da Allah zai gani tukuna mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya tsare mana ya qulu Allahu azza wa jalla dadin gushi ma Allah madaukin sarki yana cewa fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunanku huwa a'lamu bimanittaqa Allah shi ne mafi sani ga wanda yake da takawa, yake da tsoron Allah, yake kiyaye dokokin Allah. Kun gano wannan da kyau ku? To, inda wannan yana da addini kenan zai san wannan ayar. Magana kan tsarkake kan shi, da nuna cewa shi masani ne, shi mai daraja ne, shi ya cancanta, shi kaza, shi kaza. Kun gane? Ba zai haka ba inda ya san addini. in kuma da yana da ilimin da gaske zai san wannan ayar ba zai yi ba jama'a mai hankali fa bai nuna ci isasshe ne kun fahimci wannan da kyau ko sanda kake kokarin wawaitar da hankulan mutane a daidai lokacin kuma wasu hankulan na jama'a ke gane cewa kai wawa ne kuna ganewa shi za sai ka bari Allah ya gamsar da su a kanka wannan ya ce falatu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ma ya hana ni kuma shi yayi Allah ya kyauta waya kulu kuma Allah yake cewa alam tara wai ba kwa gani ne ilal ladina yuzakkuna anfusahum ba kwa ganin masu kokarin tsarkake kawunan su suna ta kokari sai sun nuna su dai masu tsarki ne su masu matsayi ne su masu ɗaukaka ne kun gano wannan da kyau ku sai Allah ce ya rabu da su balillahu yuzakki man yasha Allah shi kaɗai ne wanda yake tsarkake wanda ya so wala yuzlamuna kafatila kuma in har kana da wani abin da ka cancanci ɗaukaka da tsarki da buwaya da sanuwa to Allah ba zai cutar da kai kaman irin wannan yanin da ke cikin dabino ba. Ka kwantar da hankalinka in abin da kake alheri ne Allah ya sani ko, ka ci gaba da yi ko da ko kana ƙarƙashin dutse ne, sai Allah ya bayyana ka. Mun gano wannan da kyau ko, yanzu ba ganin kurkudu, kurkudu ba shi ana fito da shi ne yana koma a ƙasa. Ku gano wannan da kyau ko, shi don kar ma a gan shi, kar a san shi, amma ba a san shi ba. jama'a mun gane kokari ake a boye shi yana kokarin boye kai shi ana fito da shi har ma aka ji yara suna kurkudu kurkudu kun gane wannan da ke ku in ya fito kuma zai ƙara komawa amma an san shi yanzu kalli sari kullun kokari yake shige cikin katako ina ba ta kun gane wannan da kyau har mawaƙi bai manta da su bai ce bai kyala sari da kurkudu ba shi sa wallahi karka bata ba kanka lokaci wai sai an ce kai ne ko an ce kaza aka bata ba kanka lokaci ne kawai kai dai kuli imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu jama'a wai shahara da buwaya da daukaka da neman girma wannan wai me ranan shi kana nan kana shirme sai kaga shata ma ya shahara shago ma ya shahara dan ibro ma ya shahara shasha sha ma ya shahara jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan ne Allah zai kiyaye. To, wannan na ta ƙoƙarin wayan nuna shi shahararre ne, kuma gashi Allah ya hana, ce balillahu yi zaki man ya sha, Allah ne ke tsarkake wanda ya so kai da yake kokarin tsarkake kanka wa ya saka sarkin karambani wala yuzlamuna fatila Allah ce ba a zaluntar su kaman fatil in ka ciro dabino ba ganin dan farin abu a yabin nan to in wannan ka cancance shi Allah ba zai kware ka akan wannan ba unzur Allah ce ka sa ido ka gani kaifa yaftaruna ala allahi alkadhiba yanda suke kirkiran ƙarya su danganta mu Allah dan su tsarkake kansu jama'a duk wanda yake son ya nuna shi isasshe ne ko yana da wani matsayi ko da wani daraja Allah sai ya ƙarya kuma sai ya rantsuwa kan ƙarya sai ce wakafa bihi ithman kun ga yin ƙarya ga a danganta ta ga Allah da ƙoƙarin ɗaukaka kai da tsarkake kai da nuna mun iya mun isa ta wannan ya isa ya zama mutum ya tara katon zunubi mubinan wanda yake bayyanannen zunubi da zai haifar mai da matsala ko dai ka bayyana kun gano wannan da kyau ko ko kuma sakamakon zunubin zunubin ya mai da kai baya ko kuma sai ka ɗago sai ka yi ƙarkon fure ka san ƙarkon fure sanda ya fito yana ba da sha'awa in mai amfanin zai zo shi kuma sai ya faɗi ko ba ka fure yake ba wallahi kai ba Allah kawai in ba haka ba matsalan da fure zai samu kai shi a kai kenan zai fito gashi nan kudin ban sha'awa ta murna gashi nan ya zo ma da lafare ma da lafare amma in dan amfanin zai fito wanda za a ci moriyar shi sai kuma shi ya faɗi kaga me amfanin ranar yaban kai kun gani yanzu wannan littafi na sun mahata da yato in ka ga irin rubdugun raddin da ya sha za ka sha mamaki wani ma da ya tashi mai raddi cewa ya bal dalalta kai na tafi kai dai ka ce kawai ka bata Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa ma amuku ihazal miskin fi hadal mahadhur azim tare da afkawa cikin abin da shari'a ta yi tsawa mai girman gaske da wannan miskini ya yi jama in fa malami wanda yake na kat mai naƙadi ya kai matuƙa wajen nuna kai solo ne to sai ce maka miskin mun ga wannan da kyau ko wannan miskinin kamar ka ce wannan matsiyacin misali yanda ya afka cikin abin da shari'a ta hana kaga Allah ya hana tsarkake kai jishi yana son yi nuwa shi isasshe ne ya ɗaga nan nan kuma ya subuce kuna gane fa innahu qad jama'a ilayhi jurman akhar yanzu misali wai sahabban da yake zagi wai sahabbai su suka suka ce suna da daraja waye ce suna da daraja ba Allah da Annabi suka ce suna da daraja ba to shi kuma waye ce yana da daraja ba shi da kanshi ba yanzu gashi ba je ko ina ba ƙarshen ta bai jin yaranku ba ku jin nashi ga shi kun gane shashasha ne Allah kenan yau da zan zauna nan in ta ƙoƙarin gina matsayina da girmana a wajenku wallahi ana nan ba za a kai ko'ina ba sai kun gane ni shashasha ne Allah ba zai bari ba da izza tashi ce amma in zo in zauna ina ƙoƙarin gina muku ƙiman Allah da annaba a zuciyarku sai kuma Allah ya sa muku ganin ƙima na da daraja na a zuciyarku shi sa an kai ma Allah nashi sai Allah ya maka naka kun gano wannan nake ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ba da fa innahu qad jama'a ilaihi jurman akhar bai tsaya nan ba wani katafaren laifin ma ya ƙara waworowa wa huwa iftikharuhu bil ma'asi wai har cika baki yake da kurototo cewa shi ba karamin mai zunubi bane kalgina yana ba da labarin cewa shi mawaki ne wa kasratis safar ila biladil kufuri kuma shi ƙwararre ne wanda yake yawan tafiye-tafiye zuwa ga garuruwan kafirai wa ma'arifatuhu bi tilkal bilad kuma ya san garuruwan dungu da saƙo hais ya qulu dhimma hadisihi an ziyaratihi li misra a inda yazo yana bada bayanin irin tafiyan da yayi zuwa misra yake cewa wa kanu ya'jibuna li himasati sun kasance ya ajibuna suna mamaki li hamasati saboda hamasa na zil ɗina da ƙwazona wa sarahati da kuma irin yadda nake mutum ne mai magana wanda babu ƙauyenci da gidadanci kun gano wannan da kyau ku mutum ne wayayye mai magana irin na wayewa dimna hadithi ko sai ce wa kasratu tala'i da kuma irin bincike na a kowane fanni in an zo maganan kasuwanci sai nuna ma 'yan kasuwa na fi su gogewa a nan in an zo harkan siyasa na fi 'yan siyasa sanin siyasa in an zo har kun gano wannan kyau ko shi gogagge ne a komi kuma yana da yawan bincike akan komi fa'iza ta haddasu anil fan duk lokacin da suka zo suna magana akan wani fanni mun gano wannan kyau ko gannaitu yace sai in dauki wannan fannin in yi bayani akan shi har ma in rera masu waka akai wa iza tahaddasu an zuhudi in ana magana kan taka tsantsan da zuhudu kuwa wai wa tasawuf da sufanci kaga shi a stroke sufanci kenan kun gano wannan da kyau ko to zakartu lahum anni min at-tariqati tijaniya ce kai ku yi hankali ni dan tijaniya ne kun gano wannan da kyau ko al-madaniyya aidan sannan ni dan birni ne tijaniyan ma ya bariki nake yi kun gano wannan shi wani lokaci ana irin hayaniyan nan sai ga yan mandiri na an sa hoton kaulaha na an sa hoton wani sai abin ya baka mamaki ko to wani ake yi ga dai hoton kaula kuma ga hoton Inyas ai ga hoton Khomeini zai ga to ko to wani ake yi ana bara ana karo kenan shi ne ce aka zo magana zai ce ai mutijaniya wal madaniya aidan wa idza tahaddasu an al gharbi in ku aka zo ana magana dangane da turawan yamma ehe hakaitu lahum an baris zarka ba su labarin paris wa london ina masu bayani akan london wa biljika da belgium wa holland ina ba su bayanin holland wa italiya ina ba su labarin italiya da vatican wa aspaniya ina ba su labarin spain allati zurta khilala utlatu sifiya lokacin da na ziyarci waɗannan garuruwa a lokacin da ake yin hutu na hunturu. Wai za ta haddasu an alhaji, wai, in ko suka suna bayani akan aikin hajji, faji atuhum, ai kawai in sha kansu, in ba su mamaki, bi an ni hajjajtu, kai, na yi hajji, wa an ni zahibin ilal umara, kuma ni mai yawan zuwa umara ne, wa hakaiti lahum ma wa hakaitu lahum kuma in ba su labari an amakina la ya arifuha wajejen ma da su ma ba su san shi ba mun gano wannan da kyau ko hatta alladhi hajja sab'a marrat hatta alladhi hajja sab'a marrat har wanda mai aikin haji so bakwai ba zai san wannan wajen ba wanda ni zuwa na so da na san wajen jawabin nan ba karamin takadari ba ne wai wanda ya je so bakwai ba zai san inda shi ya sani da je so ɗaya ba. Eh? Kuma gano da kyau ya ce, ya ce ka gari hera, ce kamar kogon hera, wai gaji wa inda ba sani ba, kamar kogon hera. Wa gara saurin da kogon saur, gano wannan, eh? E, a, e, kogo ne guda biyu, kogon hera ba shi ne aka fara wahayi ba, kogon sauru kuma ba shi inda annabi suka suka buye ba iya san waɗannan aga wannan ina ganin ba karamin daƙiƙi bane ina fata mun ga duk wanda ya je aikin haji ko lekuwa ya je ya dawo ai ya san waɗannan kai tun kafin ma mutum ya je aikin haji bai da labarin su koko karamin takadirin ilimi ne wannan wanda da wanda ya taba zuwa yakin haji da wanda bai taba zuwa ba kai har kafiran da ke zama tare da musulmi sun san kogon yara mun gano wannan saboda kowa ya haddace ina aka fara wa manzo Allah wahayi to wa mazbahu ibra isma'il da kuma inda aka kwantar da annabi isma'il za a yanka shi na san wajen kun gano wannan da ke wai wannan ne abin burgewa wajen wannan bakauyen wa idza tahaddasu anul ulumi in ku aka zo tattauna dangane da ilmomi al-ikhtira'at wanda aka na kirkire-kirkire shafaita ghalilahum sai in kosar da kishirwansu bi arkamil mustalahat in rika zuwa musu da abubuwa na istilahohi kun gano wannan da kyau ko in aka zo magana sai in dan yi cutting na wani abu na istilahi na wannan abin kawai sai in kore sa kawai ina kokarin ci kasuwa da usul da sauran abubuwa ina fatan mun gano wannan da kyau yace wannan abin da yake masa kenan wai za ta haddasu an siyasa in aka zo ana magana kan siyasa afhamtuhum sai in fahimtar da su bima indi min ara ni irin ra'ayi irin nawa ba su ma fahimci siyasa yadda ya kamata a gudanar da ita ba sai zo gamsar da su jama kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan a takaice kafin mu ji abin da malam zai ce mashi to wannan eh magori kenan wasa kanka da kanka ina ba da wai shi komai ya sani dan masani kenan ku yi mai sautan dan masani koko shi ya san komi wai duk waɗannan abubuwa ya sani ko shi fi abu kowa sanin komi kuma fa makannan so ɗaya je kaji ya ce wai wanda ya je so bakwai ma wanda zuwa maka in kai wanda ya taɓa zuwa ma in ya kalli ka kana da rade ce ga sabon alhajin nan ina fatan mun gane wannan ka sai yadda kake gane ba kauye yanzu in ba kauye shigo gari diyan da ya kulliya diyan da ya kokari ya saje ya badda kama kana gane shi ko ba gane shi wajen kokarin ma badda kama yake tona kai shi ka fahimci wannan da kyau ko dan birni ya ga yake ba kauye diyan da kuma kai dan birni ne diyan da kaje kauye kana son ka saje da su ko wallahi sai sun gane ka to wallahi diyan da mutum yake kokarin nuna shi wayayye ne a maka to wanda ya taba zuwa aikin haji sai ya gane wallahi ba wayayye bane kana zuwa wajen magana zai ce ga sabon nan Allah ya sauwaka zuwa gaja zo na baragaza wannan ya faɗa wannan magana cikin littafin sun mata daito a shafi na 23 zuwa 24 ila an ya ƙul har zuwa inda yake cewa wal muhimmu min kulli ma haƙaituhu jama'a mafi mahimmancin wannan labarin da nake baku fi hazal fasl a wannan fasli huwa anna shu'uri bada'a yakburu abubuwan da ma fa nake ji a raina a irin matsayina abin ƙara bunƙasa fa yake yi kun gano mai kyau ku wa rakibani ba'dul gurur har ma wani abu na rudi ya fara shiga zuciya na wa zanantu fi'lan aikace sai nake gani bi anni asbahatu aliman ina gani ba ƙaramin hamshakin malami bane washi da yake washi da yake taskiya kai shi ni abu da ke ban mamaki kenan wallahi wani lokaci in mutane suka suna shirme ka gane suna shirme a fagen ilimi ku gane wai sai ka ce to waye ce kai malami ne ba kai ne ka ba labari ba ko kuma yan cuwa cuwa yan uwanka koko to na ƙasa da kai ya ce ka iya ko sa'anka waɗanda ya kamata gaba ɗaya sa musu gajeren wando a roƙi 'yan sanda su aje su asal ko project ka rubuta a makaranta ai bayan ajinku ke sama hannu ba ba wanda ka fi karatu ke sama hannu ba wane ne ke dubawa ya ce ka iya ba malamin ka na saman ka ba ko ku gano wannan da kyau ku karamin takadiri na ilimi malam wai mutane wai gaba ɗaya su kasu gano wannan abubuwan isa ka wanga kalla kawai sai dai kai dariya gogewanka a cikin abubuwa ba zai sa kai sakaci game da waɗanda wasu abubuwa ba kallonin shirman da ya zo yana yi shi da kanshi ya faɗi ya fara ruɗuwa da kanshi kai shi ma fa ba ƙaramin kuna fahimta da ku kawon wanda ya je sha linda ko ya sha sholusho ko ya sha kaza sai ga yana tafiya na wani ɗage gani yake duk zai iya bige mutanen garin nan ko ba haka suke ji ba yanzu in soji ya sha boot ya ja bel ya ɗaure ya fito ai ji zai yake duk zai iya kawo mutanen unguwan nan shi kaɗai ina ba da mun gane yasa ke ganin mata in suka tashi tsiya za su yi fada sai su ɗauko majanyi ko mayafi sai su ɗaura tsakiyar jikin saura kada zani ya kwance kuma da garsan da ka ɗaura nan ɗinka ko ji kake kamar za ka tashi sama ji kake kamar za ka yi ɗaukan ginin nan ka saba ya daga cikin hikimin ko yaƙi za a je tun zamanin sahabbai za ga sun sa abin da sun ɗaura tsakiyarsu so in ka ɗaura nan ko ji kake komi za ka iya yi yana sa isa shi sa gayu in ya kai gayu dole sai harka yana ɗaura belt jama'a mun gano nan da kyau ko so don nan ke sa shi bouncing ai yana gani ya kai kuna gani to shine wannan sakare yake yi wai shi yana ji wai shi asbatu ahliman kai fala yace to ta yaya ma ba zai yi wannan tunanin ba wa kana shahida li bi zalika ulamaul azhar sharif hatta malaman azhar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji gabu wai malaman azhar ma sun yi shaidan haka a kaina wa minhum daga cikinsu man ƙalali a wanda ya ce man yajibu an ya kuna makanuka hona irin matsayin ilimin ka nan ya kamata ya zama kana nan fil azhar ne ya kamata ka zauna ba wani waje ba to wai wannan maganar da suka gaya mai yanzu misali ko wani gabo ne ya zo na waje ya baku dariya ai sai ku ce kai amma wallahi mun so da ma anan kake shi ma yana daga cikin ƙarin zira gabo ai wai wawa ne an ce za a bashi sarki duk ya rabar da riguna ya yi ginshire ne wai nan shi jiran gari yake kun gane abin da wanda yake nibi wawa ne aka ce za a bashi sarauta sai je kwaso 'yan rigunan shi gaba ɗaya ya raba ma maroka sai ya ginshire ne shi ne kwanta yake shingida haka wai shi nan jiran gari yake yi ina jiran za a bashi sarauta to irin abin da yake na kawai sun mai garaje ga dami kenan wa mimma za da ne fakharan ka yana daga cewa wanda ma ya ƙara ma alfahari wa atizazan da jibin nafs cewa ni na kai da jiji da kai anna rasulallahi annabi ya bani izini fi dukhuli li ru'yati mukhallafatihi na shiga na ga abubuwan da annabi ya bari a duniya irin rigan shi da kaza da zoben shi da kwanuka tsoron su hasaba madda'ahu al-mas'ul an masjid sayyid husayn bil qahira wargwadon lokacin da aka gayyace ni wanda yake kula da masallacin masjid sayyidina Hussein a Kahira ya shiga na ga waɗannan abubuwan wai kaga annabi ne ma ya gayyace shi dole ya zama babban mutum to kaga shi gayyatan shi a gani ya je gani sau ɗaya to shi mai gadon wajen kuma fa jama'a kuna fahimta wannan da kyau yana ji da kanshi dan ya je maka to su ƴan makan kuma fa an ce dama a nan azahar yake to ina ga wanda su kuma su ƴan azahar ɗin ne fa ya kamata in yana irin wannan tunanin da ake yi na yanzu ko wala ba zai waɗannan abubuwan ba ba ma zai yadda wani ya ji shi yana faɗi ba malai ce fahani allil mu'allim mara balale ga wannan marubuci bi hada sharaf lalle ya samu daraja wa hazil karamat lalle ya hada karamomi wai allati ahaladhu bi kulli jadara wanda ya sa ya cancanta ga kowane irin cika baki al'itinaki a ƙidatar rafida waɗannan abubuwan fa da yake faɗi na shirme wannan su suka sa ya je runguma ƙidin shi'a wadda hulu ma'a zumrat bin saba ya shiga cikin gayyan abdullahi ɗan saba al-yahudi wa bin alƙami da wazirin iraki ibn alƙami wa nasiru shirk ya koma yana bin take-take na wanda yake mara ma shirka baya a tusi wa bin mutahir da ibn mutahir والخميني ده كوميني وغيرهم ده وكسنس فنسأل الله بكرمه منا روقون الله ده بيوانش وجوده ده الهيرنش السلامة الله يكيا يمو والآبيا يتأريمو وحسن الآقبة يسامي كيكاوان شكاوا وأن يجنبنا يتأريمي نيسان تامو والمسلمين ده سورنغ يم مسلمي طريق الضلال الله يربا مدغ هنيا بطا ولغوايا da kuma tozarta yanzu duk wannan ya fada waɗannan kaba ɗaya yana yana cika baki wa har wannan littafin nashi ne wa ke biya ke yaɗawa a duniya ana cewa ta ga wani hamshaki jama'a don Allah wannan bayanin da ya malami zai tsaya na wannan an maganganu yanzu wannan magana ya fi magana ya fi kama da irin maganganun su irin su ɗan iburu haka eh ɗan da rama ina fatan mun gano wannan da ke wallahi ya fi kama da wannan ko kuma a ce maroki amma bai kamata a ce wai malami ne yake wannan shirman ba sai ma Allah ya kai mu katu na gaba za ku je tabargaza to suna ina ba magareci bane ka manta a bayan ce maka magareci ne wai na tambayin wai sunayen malaman azhar din da suka ce wai to shi magareci na kawo suna ne Allah madauke zargi ya samu dace in ka bukata ma zai iya lissafa wa ya gaya maka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum